الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر حق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هجر إليه يوم alhamis hudu ga watan shaban hijira tana da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha takwas ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da daya za mu fara darasin fikin malikiya a littafin muktasar khali mun tsaya a wannan gaban ko min zabihin imami da akirin salis muna cikin ainihin babun sunna duhurin gairi hajjin biminan bahiyatun ko ya ce lahiya lokacin shi yana farawa ne min zabihil imami daga lokacin da limami ya yanka idan aka ce an yi sallah an gama kuɗuba imam ya yanka dabban shi to daga wannan lokacin an buɗe yanka li'akhiri salisi har zuwa ƙarshen rana na uku har zuwa rana ta faɗi a ranar ukun sallah ranar sallah da washegarin sallah da washegarin washegari shine rana na uku zuwa ƙarshen wannan ranar in rana ta faɗi a rana na uku mutum bai samu ya yanka ba to lokaci ya wuce sai Allah ya kai mu baɗi kenan To, da muka ce imam ɗin nan wahal huwal abbasiyu am imamu sala, ƙaulani. Shin, imamin nan da muka ce ana nufin imami jagora wanda ake wa biyayya, abin da ya sa amfani da kalmar abbasiyu ɗin nan inda ya ciro hukuncin zamanin da suka ba da hukuncin zamanin ainihin sarakunan abbasiya ne. to shine ma sai ake ididakin abbasiya din da ainihin sarakuna kamar yanzu a nan zamu ce shehu a garin nan ko in ka je Kano za a ce sarki in ka je wani waje za a ce emiya in ka je wani waje za a ce lamido to shi abbasiya din a wannan zamanin sun yi ididakin shi ga ainihin sarki jagoran gari to shine yace imamin irin imami abbasiya ma'ana jagoran gari ne in yayyanka au imamu salati ko kuma limamin da ya jagoranci sallah ake nufi shine kaulani an yi kauli biyu wato bai samu arjahiya a cikin kaulanin ba kowanne kauli ne wanda ya zo an faɗi shi wala yura'a qadruhu fi ghairi al-awwal ba a kula da gwargwadon yankan imam ko kuma lokacin yankan imam fi ghairi al-awwal a wani ranar farko ranan farko ko rana ta fito ta tsaga ko hantsi yayi in dai garin da zaka yi yankan akwai idi kuma imamin idin bai yanka ba to dole zaka saurara shi ya yanka amma banda wannan ranar dama mun ce kwana uku ne ba rana na biyu da rana na uku kawai in dai har alfijir ya hudo zaka yi yanka balle kuma in rana ta hudo har zuwa ainihin rana ta faɗi wannan tsakanin lokacin yanka ne babu zance a ce ka saurara zuwa gurgudan lokaci kaza wa ada sabiquhu wanda ya riga imam yanka a ada ya maimaita yanka wannan ragon da ya yanka bai yi masa a matsayin lahiya ba ranar lahiya garin da kake akwai idi kan imam yayi yanka kai ka zo ka yanka ragonka bayan ka yanka sannan sai ya tabbata shi lokacin da kai yankan imam bai yanka ba to ka sake wani wannan ya zamo ba layya ba ya zamo nama kawai illal mutaharri aqraba imamin sai dai wanda ya zamo mai kirda don mafi kusancin imamai a inda yake dama ai mun ce wanda ba su da imami ma'ana garin da ba su da idi to su yi kirdado su kardaji atsarabu ai mace na ce ba su kardaji wanda suke mafi kusan imamai yanzu misali nan garin ku ne ba idi a garin kai kuma za ka yanka lahiyarka ya za ka yi sai mu ce to ka duba a garuruwan da suke kewaye da ku wani gari ne wanda ya fi kusa da ku a garuruwan da suke da ainihin izi idan garin da ya fi kusa da ku idan garin da ya fi kusa da ku ɗin kuka daidaici lokacin da wannan garin a ce sun yi yanka to shi kenan sai ku yanka to mutumin da aka bashi wannan daman kaga ai ba garin zai je duba ba ai kawai za a duba a gani a garin karfe nawa ake fara idi eh ai a garin karfe takwas da rabi imam ya fito kuma duk huduwan shi baya wuce minti goma kuma sallar baya wuce minti biyar kaga takwas da rabi ga minti biyar ga minti goma tara saura kwata kuma mu ba wa yankan minti biyar inda dai wuka mai kaifi ne aka sa a minti biyar an yanka kaga kara saura minti goma kawai sai kai lissafin ya yanka sai ka yanka bayan ka yanka ko da maganin akwai kasuwa ne ko mai da yamma kawai da aka zo ana mai da zance ya ce kai ayyau limamin nan namu ya yi jinkiri me ya faru aka ce sai wajen karfe goma aka samu aka yanka kai kuma tun tara saura minti goma amma kar ka manta ai kai abin da aka ce ma kai dama cewa ka yi ka daidaici kuma ka daidaitan kayanka to yanzu wannan ko ka riga shi ba matsala a kanka shine illal mutaharri aqraba imami ka an lam yubrizha kamar inda shi imamin bai fito da dabban shi ba dama yadda ake so imam din ya fito da ragon nashi filin idi saboda raba gardama yana gama sallah ya gama hudu ba yana fitowa gashi nan sai ya yanka in ka lura yanzu ya zama al'ada ma in imam ya yanka ma har za a dauki wuka akwai musamman mai daukan wuka ya je nuna wa sarki ga jinin nan imam ya yanka kaga an bude kenan to ana son haka imam ya fito da ragon shi ya zo ya yanka to yau sai ya zama imam din bai fito da rago ba ya zo idin sannan kuma abu na biyu wata wana bila uzirin da bai fito da ragon ba ma an fi so in yayi sallan sai ya je ya yanka nashi sannan ka yanka to imam din bai fito da rago ba bayan an gama sallah an gama hudu ba maimakon ma zai je yanka don mutane su samu yanka sai yayi jinkiri kawai ya tsaya yana wani gaishe gaishe yana wani kaza kaza yana meme ya dauki lokaci kuma wannan jinkirin bila uzurin ba wani uzuri wanda shari'a za ta karba sannan kadirahu shi wannan mutumin da yake so ya yankan ya tsaya gwargwadon lokacin da da'iman bai tsaya yayi wannan jajjalin ba da zai yanka sannan sai ka yanka to wannan kan baka da matsala ko imam bai yanka ba yankan ka yayi misali karfe takwas da rabi imam ya fito ya zo aka yi sallah karfe tara an gama komai kaddara da imam zai yi sauri ya je gida a karfe tara da rabin nan ya kamata a ce ya yanka kuka yi ta jira kuka yi ta jira shine wajen dokin sarki shine wajen kaza kaza shine bin waye ya je gaidawa ne har karfe goma bai yanka ba kaga uzurin da yasa ya jinkiri ba uzuri ne na shari'a ba sannan kuma bai fito da ragon shi filin idi ba sannan ka jira gwargwadon lokacin da da ya je din da ya yanka to anan ma dan ka yanka kan yanka baka da matsala shine kun ga abun uku ne ka allam yubriza wata wana bila uzurin kuma qadirahu ka saurare shi gwargwadon lokacin da da zai je da yanka wannan kenan wabihi to can ba ya ce tawana bila uzurin ba to wabihi idan kuma yayi jinkirin da uzuri ne fa bayan an gama sallah da aka tashi kawai sai gari ya turnike ba hanyar wucewa duk gosulo haka ko kuma ciwon ciki ya turnike liman ɗin ana kokarin a samu ran shi ko wani dalili ne wanda uzuri ne wanda shari'a ta yarda da wannan uzurin aka ce kowa bai dakata liman bai yanka don ga abin da ya samu imam to wannan za ku saurare shi lizzawali har zuwa kafin rana ta yi zawal tun daga wannan farkon lokacin har zuwa kan rana ta yi zawal za ku saurara in kuka ga rana za ta yi zawal saura bai wuce ka yanka ba rana za ta yi zawal imam har yanzu uzuri bai gushe ba to an baka daman ka yanka saboda kan ranar farko ya kubuce ma lizzawal din nan ba wai sai an kai zawal din ba a kai lokacin da lokaci ya yi kure wanda in baka yanka ba zawal zai yi sai a ce to daga wannan lokacin in imam bai yanka ba ka yanka baka da matsala anan na'ibin gare shi gaba na na ce na'ibinsa gare shi gaba na'ibin wa kamar ya na'ibi kamar ya samu uzuri kamar wannan da a in dai an na'ibantar da shi shikenan Yawwa.
misali imam din ya samu uzuri ne aka ce to amma ga na'ibi ya yanka a maimakon liman din shikenan Yawwa, shikenan.
yayi kwarai kuwa wan naharu shartun yace amma yini sharadi ne alayya ba a yanka da daddare daga faduwar rana zuwa fuduwan alfijir wannan tsakanin duk wanda ya yanka biyu ba amma daga fudowar alfijir har zuwa faduwar rana lokacin yanka ne na sauran kwana na biyu da na uku amma ranar farko dole sai an saurara imam ya yanka wani jiba ibrazuha an so fito da dabban layya filin idi wannan musabancin ya fi ƙarfi akan imam amma ko ainihin jama'an gari ma an so mutum ya ɗauko dabban shi kawo filin idi imam yana yankawa shi ma ya yanka amma dan jama'ar gari ba su fito da shi ba wannan ba matsala bane amma shi imam din makaruhi ne a ce bai fito da shi ba sai dai idan Allah ya sa irin wannan zamani ne ya zama ya buga ya buga bai samu abin yankan ba shi kenan tunda babu ne me zai fito da shi sai ya fito haka nan kawai tsura wajayidun haka nan an so mutum ya yanka kyakkyawan dabba ba a so ka yanka kyamushashe ko wani ainihin mace ko wani dan tinkiyar ka ko me an fi so ka samu dabba mai kyau masha Allah ka yanka wa salimun sannan an fi son lafiyayye akwai wasu aibobi wanda in dabba yana tare da su kwata-kwata ma in ka yanka a matsayin layyar ba ta yi ba to banda wayannan aibobin akwai aibobin da kuma ko dabba tana tare da shi zaka iya yankawa kamar yadda zamu karanta su a gaba to ana so dabbar ta zamo lafiyayya ba ta tare da kowane irin aibi yanzu misali dabba yana dingishi amma dingishin ba mai yawa ba za ka iya yanka shi a dayya to amma duk da haka an fi so ka samu lafiyayyen da ba shi da wannan dingishin wa ghairu kharqa'a sannan an fi son mutum ya samu dabbar da ba mai datsatsen kunne ba wa sharqa'a ba mai tsagaggen kunne ba wa muqabalatun wanda take ba mai ba mai tsaga ta aida ba mai tsaga ta gaba ba wa mudabaratan ba mai tsaga ta baya ba wato abin guda hudu ne akwai ainihin datsa wanda za a kama kunnen a datsa ba irin wannan ba akwai kuma sharka wanda za a tsaga kunnen ta tsakiyar kunnen kamar ga kunnen a tsaga shi haka muƙabala kuma a datso kunnen ta gaba sai a bar shi yana reto in an yanka rabi sai a bar shi yana reto kunnen ta gaba mudabara kuma a zo ta baya sai a yanka sai a bar shi yana reto to duk wannan hudun makaruhi ne ba a san yi da an fi so dabba ta zamo ba ta tare da kowane ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa na taɓa kunne wasaminun kuma ana son kiba-kiba ka samu dabba mai mai mai ainihin kitse wa zakarun kuma an fi so ka yanka namiji a kowane damjin dabba ko a raguna ko a awaki ko a shanu ko a raƙuma dai ana so ka yanka ainihin namiji wa aqranu kuma a mazan ma ana so ka yanka mai ƙaho wa abyadu kuma ana so ka yanka fari kaga mutum ya san gamawa ya samu rago namiji mai ƙaho fari wa falun kuma ya zama karo ba dan daɗe shi ba amma shi karo ɗin in lam yakunil khasiyu asman idan dandakakken bai zamo shi ne mafi kiba ba yanzu misali raguna ne guda biyu shi wannan ba dandakakke ba ne amma kuma wannan dandakakken ya fi shi kiba ya fi shi kyau ya fi shi mai to an fi so ka yanka dandakakken amma idan duk girman su ɗaya kyan su ɗaya komai sai dai wannan dandakakke ne wannan ba dandakakke ba to ka yanka wanda ba dandake ba din shi ne fa wa banun kuma an fi so mutum ya yanka rago sun sannan idan ba rago ma'azun mutum ya yanka akuya dan a ɓangaren lahiya ana amfani da ainihin daɗin nama ne ba girma ko yawan nama ba saboda haka kaga naman rago ya bi na akuya daɗi ka yanka rago idan ba rago ka yanka ma'az akuya wahu aha summa sannan idan ba rago bane ba akuya bane za ka yi ko da sa ko da ainihin raƙumi ne hal baƙirun daga akuya sai sa wa huwal azhar wannan shine magana mafi bayyana a wajen ɗan rushudu a jerin ko ba'an ko ma'az ko baƙar au ibulun ko kuma raƙumi ya fi sa shi ne khilafun aka yi saɓani wasu malamai suka ce to ai raƙumi ya fi yawan nama saboda haka raƙumi ya fi sa sai muka ce a to in dai har batun yawan nama ne ya za a yi batun rago bayan gasaniya sai muka ce a to ai shi rago din nassi ya zo a kai amma kuma sa da ainihin raƙumi nassi bai zo a kai ba saboda haka sai malamai suka yi khilafa wasu suka tafi akan cewa sa ya fi raƙumi tun da in ka lura sa ya fi raƙumi daɗin nama wasu kuma sai suka tafi akan cewa raƙumi ya fi sa amma magana azhar wanda ibn rushd ya rinjayar shine ainihin sa ya fi raƙumi eh mutlaqan yawa wato mutlaqan din nan ko namiji ko mace ko dandakakke ko fahal in je rago ne to ya fi na gaban shi sannan akuyan shi ma kazalika idan da akuya za ka yi ma akuyan nan ko bunsuru ne ko akuya ce ko dandakakke ne ko ba dandakakke ba ne ya fi sa a gane ba za mu ce a in tinkiya ne wanda ka yanka bunsuru ba a ɓangaren ba'an mutlaƙan in je ba'an ne ya fi ma'az a ɓangaren ma'az ma mutlaƙan in je ma'az ne ya fi baƙar kilaban ana yi tsakanin baƙar da ibal wanne ya fi shine ake kilafa watar ku halƙin haka nan duk muna ɗaurawa a kan mujiba ɗin nan ne watar ku halƙin sannan an so barin aski wa ƙalamin barin yanke a kaifu yanke farce limudakin ga mai lahiya duk mutumin da yana da dabban da zai yanka ko yana da niyyan zai yanka dabba yana da halin yanka ana so ashira zilhijja idan goma ga watan idan watan zulhajji ya kama tun daga farkon watan har zuwa kwana ranar na goma ranar yanka ana so kar yayi aski kar ya yanke farce amma mustahabi ne ba wajibi bane wa bahiyatun ala sadaqatin kuma ana so mutum ya gabatar da layya a bisa sadaka mutum ne yake da kuɗi dubu ɗari yana so ya yi sadakan dubu ɗarin nan kuma ga layya ta zo yana so ya yanka rago yanzu wanne zai gabatar ya gabatar da layya ɗin tun da layya sunna ce mai ƙarfi shi ko sadaka tun da ba baka ce ba kaga ta ɗauki ne mustahabi ne ya gabatar da layyan akan sadaka wa itikin haka nan ya gabatar da layya akan yanta bawa yana da kuɗi kuɗin nan zai isa ya sayi bawa ya yanta kuma zai siye ya ise siya mar dabban da zai yanka a layya to ya gabatar da layyan akan yanka ainihin bawa din wazabuha biyadihi kuma ana so mutum ya yanka layyan shi da kanshi ka sai ragonka eh ranar layya ka yanka kayanka da kanka mustahabi ne kar ka sa wani na'ibi ya yanka ma amma wannan mustahabancin a inda ba matsala inda yake da matsala ka bari a yanka dan ni na ga wani dattijo yana burkuce yana zage zage a masallaci yana me me shine sai ake cewa ka sa abin da ya zai cewa sai ce ragon sai yanka kawai ragon sai yanka kwarai akwai limamin unguwa wanda duk shekara da shekaru duk shekara shi yake yankawa kawai ranar imam ya zo gidan alai za a yanka sai aka ce ina ai akramu kallaya ya yi me ya yanka shi kenan ai ma ba shi kenan tafi to ka je ne ai ma ba ka to dama mustahabi ne bar mai yanka saboda dai kiyaye mustahabi ka ga ka janyo kanka musiba ba aha yawwa yace aha walil warisi in fazuha mustahabi ne magaji ya zartar da layyan mutumin da ya siya dabban shi kafin ranar yanka ya rasu mutum ne ya siya ragon ragon layyan shi kafin ranar layya ta zo sai ya rasu to yanzu kaga rago ya zama gado to amma duk da haka ana so magara ku yi ittifaki ku yanka ragon tunda ne ragon nan ya siya a matsayin layya ne amma a nan yana zama mustabanci in mutumin nan bai nazar ba amma idan ya yi bakace ya ce wannan ragon na ɗaura wa kaina in ji Allah ya kai mu layya zan yanka shi a layya to kaga ya yi bakace wannan ragon a matsayin layya to wannan ya zama wajibi a yanka shi amma idan bai yi bakace ba mustahabi ne su zartar kuma idan aka zo an yanka ragon layya mamacin bayan ya yanka ya mutu ko kafin ya yanka ya mutu amma magadan suka ce a yanka to yanzu in an yanka ya za a yi da naman shi ma akwai kilafa a kai wasu malamai sun tafi akan cewa wannan ragon ko bayan an yanka mai shi ya rasu ko kan yanka kan a yanka ya rasu magada suka yadda suka yanka to ragon nan fa sunan shi gado saboda haka dole za a yi rabo na gado sannan kuma idan an zo rabon wani irin rabo za a yi tun da ka duba babin rabo ai rabo kala kala ne akwai rabon bai'i akwai rabon ƙuri'a akwai rabon taradi aka ce wajibi ne a yi rabon ƙuri'a kwarai dole ne ku yi rabon ƙuri'a saboda shi ƙuri'a sunan shi tamyizu haq ba bai'i ba ne amma in kuka yi rabon bai'i ya zama ka siyar da rabonka ne da rabon misali rabon bai'i da rabon ƙuri'a idan aka ce ga naman nan na ku uku ne rabon taradi shine kawai an datsa shi gida uku mala baka yace in kun yarda ni na dauki wannan ni ma in ci hato ni ma na dauki wannan wannan yace ya dauki wannan sai duk muka yarda ai ba mamaki na wani yafi na wani kuma idan ka lura yanzu wannan wanda ya daukan fan ma'anan shi daya cikin uku ne nashi mallakan shi a ciki sauran biyu cikin ukun ya siya ne da raban shi na nan kaga ya siye wani nama ne da wani nama naman da ya ko ba a siye da shi saboda haka rabon taraji ba zai yiwu ba ya za a yi rabon ƙuri'a za a yi za a kakkasa a kakkasa a daidaita ya yi daidai ya yi daidai ya yi daidai ya yi daidai sai a ce to shikenan sai a ɗauko takardu guda uku sai a mun na mutum uku ne a rubuta number one a rubuta number two a rubuta number three sai a nannaɗe a nannaɗe takardun nan sai a ware naman nan shi ma a sa number one number two number three takardun nan suna naɗe sai mu samu wanda bai sa abin da ake ba da Allah alamin eh bai san lokacin da aka rubuta kuma ga sa naɗe sai a ce ba mutanen nan daddaya in ya ba su daddaya wuce to bismillah wala bakar bude kana buɗe nan bo to shi Allah ya baka dole ka ɗauke shi wannan ya buɗe nan bo shi zai ɗauka kaga yanzu nan ba wai taradi bane kawai haka Allah ya baka tamyizu haka yi to in an zo rabon naman layyan da me shi ya rasu dole a bi wannan hanya saboda kar a tume ku da cewa kun sai da naman layya Aha, wannan kauli na farko kenan. Kauli na biyu kuma suka ce a matsayin naman layya kawai kowa zai ɗebi gwargwadon abin da zai ishe shi ne. Kaga ba bambanci tsakanin namiji da mace, ba bambanci tsakanin matar mamaci da saura kowa kawai zai ɗebi abin da zai ishe shi. Aha. Ya ce wa jam'u aklin wa sadaqatin wa ita'in hakanan mustahabi ne mutum ya haɗa tsakanin abu ukun nan. idan ya yanka dabban lahiya aka feɗe ya ci wani ɓangare ya yi sadaka da wani ɓangare ya yi kyauta da wani ɓangare amma wannan sadaka da kyauta da ci ɗin bila hajjin ba tare da iyaka ba ba iyakan ce ma ba kana da daman aka feɗe ka ɗan ɗauki ɗan hanta da me ka ci ko ɗan ainihin roma ɗaya ko biyu ka ci alhamdulillahi wannan a bayan sadaka wannan kuma akai kyauta gidan wani shikenan kana da daman kuma ana yankawa ina almajiri sai ka ɗan shi kaɗan ka bashi ka yi sadaka sai ka ce wala usman zo shi kuma ka ɗan bashi kyautar dabal ɗaya shi kenan sauran ka ce a shigar ma gida ai bila haddin haka ce wai kuwa kawai dai ka yi ukun gaba ɗaya ka yi sadaka ka yi kyauta ka ci yawwa ha bautar garin wanda zai yi layya ba ana yankawa daga ya ci na kayan cikin shi kenan zai ci ya bari sadaka wani kuma dai kaga jinin ta kwata yana fitowa saboda kawai ka haɗa hukun a ce ka yi sadakan ka yi kyautan kuma ka ci amma bila haddin yawa saboda ka ga a nan masu aikawa gidajen surukansu da mai ya shiga inda shi kyauta za ka iya yi wa wanda ya fi ka ainihin arziki sadaka kuma za ka ba wa fakiri ne kai kuma sai ka ci a gida aha wal yawmul awwal haka ranar farko ya fi sauran ranakun gaba ɗaya idan aka ce yau an yi yankan lahiya in Allah ya gore ma rago ka yanka tun daga safe har zuwa kan rana ta faɗi ya fi ka yanka gobe balle kuma ka yanka jibi amma a nan ittifaƙiya ɗin wanda aka yi ittifaƙi shine daga yankan liman zuwa kafin zawal amma bayan zawal kafin rana ta faɗi shi ma ya fi washe gari da safe kafin zawal ko bai fi ba to shine a mashuhurin magana suka nuna cewa ko da bayan zawal ne na ranar farko ya fi kabari washe gari wa fi abdaliyati awwali salisi ala akhiri sani taraddudun amma ana taraddudi cikin fifikon farkon rana na uku ala akhiri sani a bisa ƙarshen rana na biyu shi ranar farko ka ba wani ainihin kilafa ka yanka a ranar ko bayan azur din ne ya fi ka bari gobe amma yanzu misali goben mutum ya je ya bubbuga ya haɗo kuɗin yankan farcen shi da kuɗin waye waye da ya ji safa ya je mai rago ya ce yana ta yi yana ta yi lokacin da kuɗi ya cika cif an yi sallan azhar na rana na biyu to yanzu a nan ga ragon ya zo da shi amma bayan azhar ya bari sai gobe da safe rana na uku ya yanka ko kuma a cin yau din ya yanka kar ya bari rana na biyu kubuce mar shine aka yi taraddu wasu malamai suka ce a ka bari sai gobe da hantsi kafin ainihin azur ka yanka wasu suka ce a tun yau rana na biyun bayan azur din ka yanka ya shi ne ainihin آه إن ذاك يتردد في أبدلية أول الثالث على آخر الثاني تردد وذبه ولد خرج قبل الذبه هكذا مستهابي ne yankan ɗan dabban da ya fito kafin a yankan wato abun uku ne ko hudu ma zan ce wani lokaci dabba mai ciki za ta haifu kafin a yanka hukuncin shi daban wani lokaci dabba mai ciki za ta haihu bayan an yankan bayan an yanka kuma sai ɗan ya fito shi ma fitowar ɗan wani lokaci ɗan zai fito ba rai wani lokaci kuma zai fito da rai wani lokaci kuma bayan an yankan an feɗe za a iya samun ɗa a ciki to kowanne hukuncin shi daban wannan yana magana akan cewa dabbar da take da ciki kafin a yanka ta sai ta haifu to yanzu a nan shi ma wannan ɗan mustabi ne a yanka shi mun gane wannan wa zabhu waladin kharaja qabla zabi kaji ba kaji qabla zabi ba to wa bada hufa idan ɗan ya fito bayan an yi yanka bayan an yanka ta sai ɗan ya fito to yanzu yana fitowa juzu'un shi ma wani yanki ne na jikinta yana fitowa ya fito da rai dole wajibi ne a yanka bai fito da rai ba yankan uwar shi ne yankan ɗan kawai a haɗa shi da naman uwarsa ƙwarai ko kana kyaman shi ne ai ya fi daɗi ƙwarai da wannan nama ai wanda wasu san shi wani amma wanda suka sani suka ce wannan naman ɗan tayi ɗin ya fi naman babban dabba daɗi saboda da kashin gaba ɗaya za ka cinye kashin ma yadda ka san nama haka yake na? ko ba shi da gashi wani gashi kuma a ai dama dole ne sai an cika halittan shi yana da cikin cikin halittan sai idan gashi ya tsoro a jikin shi idan gashi bai tsoro ba har yanzu halittan sa bai cika ba aha yawwa yace wa kuriha jazzu sufiha makaruhi ne yanke gashin ragon lahiya ba akwai dabbobi masu gashin da ake ɗiban gashin shi ma ana yawa su ana yin kyalle da sauransu da shi ba to ka siyo ragonka sai yana da wannan gashin makaruhi ne ka aske wannan gashin qablahu kafin a yanka shi ma kaga mafhumin magana idan bayan an yanka ne ko ka yanke wannan gashin hukuncin shi hukuncin naman bai halatta ka siyar ba in lam yanbut lizabhi eh mun gane inda yake zama makaruni yankewan idan ba zai tsiro kafin a yanka ba mafumin maganar shine idan yanzu misali dama dabban yana tofowa duk wata wata ne yanzu saura wata ɗaya a yankan layya yanzu ma in ka yanke kafin layyan wani zai ƙara tofowa yanzu an yadda ka yanke amma idan ka yanke ba zai tofo kafin lokacin layyan to makaruni ne ka yanke sannan abu na biyu walam yanwihi hina akhdiha idan bai yi niyyar yanke wannan gashin yayin da ya sayi dabbar ba amma idan lokacin da ka zo sayan dabbar ma ka siya ne da niyyan zaka aske gashin sannan dabban sai kai layya da shi kaga tun da fari dama da niyyar yankewa ka siya wannan ya halatta ka yanke sannan wa bai'uhu idan mutum ya yanke wancan wanda aka ce makaruni ne wanda ya siya ba da yankewa ba kuma in ya yanke wani ba zai toho ba za a yanka wannan gashin makaruni ne bai uhu ya siyar da shi wannan duka ban kafin a yanka ne amma bayan ka yi yanka ka aske wannan gashin ba daman siyarwa ko ka yi amfani da shi ko ka yi sadaka da shi amma ba zai yi ka siyar ba wa shurbu labanin makaruni ne shan madaran dabban layya ma shi mai layya din ka siyo saniya za ka yi layya da ita ko madaran zai ishi ɗan ragu ko ba zai ishi ɗan ba kai ɗin dai mai layyan makaruni ne ka tatsi madaranta ka sha sai dai ka tatsa kai sadaka da shi wai ba mu kafirin makaruni ne ciyar da kafiri dabban lahiya misali dama kuna zaune ne tare da su haka irin zaman amana din nan kirsimeti ya zo musamman suna shirya abinci su kama kai ma in layya ya zo ka shirya ka kai musu makaruni ne saboda naman layya dabba ne na ibada su kuma ba sa kan wannan tsarin ibada to sai dai inda aka yi taraddud din wahal in bu isa lahu shin makaruyin sai idan mutum musamman ya dauka ya ai kamar in yana tare da shi ne ko ya kamar ziyara ya ci ba komai au ko kuma walau fi iyalihi ko da a ce kafirin yana cikin iyalansa misali dan goyinka ne kafiri ko dan kanin babanka ne ba musulmi ba ko ya shi ne a gidan naku yake zaune amma an yanka dai ya didda haka bai halatta a bashi ba to shine taraddudin ake taraddudi ko suka ce in dai kafiri ne ko ya kuke da shi kar ya taba mana nan dariya ko suka ce a ka je ɗiba musamman ka aika mar ne maka ruhi amma in ya zo ma ziyara ko kuma dama a gidan kuke zaune tare da shi wannan an yi bismillah ya zo ya ci duk ba komai shine taraddud wata gali fiha hakanan tsadadawa cikin dabban lahiya makaruhi ne shi tsadadawa na ainihin fariya shine makaruhi ba ka sai dabba mai tsada ba dabba mai tsada kan dama ba zai ka samu mai kyau ba sai ka sa kuɗi to amma tsadadawa din dabbar da ba za ta wuce dubu ɗari ba kai saboda fariya sai ka sa ka siya dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu saboda gari a ce duk gari ba wanda ya yanka dabba mai tsada sai kai to wannan makaruhi shine attagani wa fi'luha an mayyitin kamar yadda wata ran kwane ne ya tambaya fi'iluha an mayyitin aiwatar da dabba ga aiwatar da layya ga mamaci makaruhi ne misali dama duk shekara kana yanka mar wannan shekaran kan layya ta zo sai ya rasu to makaruhi ne ka sayi rago ka ce za ka yanka dan wannan mamacin abin da ya kamata ka yi maimakon kamar yanka din kamar sadaka inda shi ne zuwa nafsi ko ba abin da zai amfani mamaci sai addu'a da sadaka da sauransu ka yi mar sadaka ya fi ka yanka ragon layya dan shi amma a nan ma malamai suka ce idan bai ware ainihin ragon ya yi bakace ba kuma bai yi wasiya ba amma misali ya yi wasiya ya ce ko na mutu kan a raba gado a ɗauki kuɗi a siyo ta karkari a yanka min alahiya yanzu wannan dole a zartar da wannan wasiyar tashi ka atiratin kamar yankan atira makaruhi ne atira yanka ne da ake yi a watan rajab wanda zamanin jahiliya suna yi har farkon musulunci ma ana yi daga baya aka wajabta abin nan daga baya dai ya tazo sai aka yi daskin wannan to makaruhi ne mutum ya raye wannan al'ada wa ibdaluha bidunin makaruhi ne mutum ya canza dabban layya bidunin da dabban da bai kai shi ba misali kana da wani zirikin kare mai kuɗi musamman ya ce abdullahi in kun jira Allah ku duba rago babba sai suka je suka duba rago dubu ɗari da saba'in kai kuma ba ka da ni ce fade ana kawowa ga rago kato amma ba da ce fade to ka ɗauka ka ce wai da Allah abdullahi a je wannan ragon an siyar sai a siyo wani ɗan saffa kuma ɗan samu kuɗi da wannan makaruni ibdalu ha biduni makaruni amma bi ala wannan ko ba laifi bane an dan siyo ma sun dan kama ne ragon kaɗan gan shi dan karami wannan ragon dai ai kawai dai ya shekara dai za a iya layya kai kuma kana da dan kuɗi to yanzu ya halatta ka je ko ka yi kakara ka tsara kuɗi a baka babba ko kuma ka siyar ka haɗa kuɗi ka siyo babba duk wannan ba laifi ba ka misanya shi bidunin shi ne makaru wa in liktilafin ko da domin cuɗanya ne misali ragunan ku ne suka cuɗanya sharif yana da rago kai ma kana da rago ko kuma kun ba mutum ɗaya dubu hamsin hamsin ya siyo muku rago kawai da ya siyo ga nan raguna guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarami ya ce kuma duk kuɗi ɗaya ya siyo su kuma lokacin da zai siya bai san wanne ne naka wanne ne na sharif ba kuma kuɗin ku ɗaya dubu hamsin hamsin ne yanzu ya za a yi yanzu a nan ka ga za ka iya cin girma ko ka ci a sharif kika annabi dauki babban ni na dauki karamin to makaruhi ne eh ai ka canza shi bidunin din kenan makaruhi ne yadda za a yi sai dai a yi ƙuri'a in an yi ƙuri'a in sunan ka ya fito a karamin haka Allah ya yi in sunan ka ya fito a babba Allah ne baka amma haka kawai ka ce shi kenan ya dau babban ka dau karamin wannan kaman ka misanya babba da karami ne makaruhi ne qabla zabihi amma wannan fa duk in kafin a yanka ne haka ya faru amma wajaza akhzul iwa mu tsaya nan to alhamdulillah aha inda muka yi daidai Allah ka bamu daɗin shi inda muka yi kure Allah ka gafarta mu al-nisai na